بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kwana a cikin wannan kissa farko dai cikin wannan sura ta suratul anbiya'i a cikin wannan kissa ta annabi ayyuba alaihi salam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta mana irin abin da annabi ayyuba ya haɗu da shi watan na jarrabawa kamar yadda muka karanta abin da malamai suka kawo wasunsu malaman tafsiri sun yi rafdin su ana sun yi watsi da wasu kisosan wasu kuma sun karɓa to ala'ayyati hala dai jarrabawa ce annabi ayyuba ya haɗu da ita ta dukiyarsa mai kuɗi ne ga dukiya ta tsaba dinari da azurfa ga dukiya ta dabbobi bisashe ga dukiya ta gidaje da gonakai ga kuma bayi da sauransu duka Allah tabaraka wa ta'ala azurta shi amma da Allah tabaraka wa ta'ala ta shi jarraba shi mun ji irin jarrabawar da Allah ya masa duk waɗannan dukiya sai da ta halaka amma zuciyar annabi ayyuba na nan tare da Allah bai tangada ba bai girgiza ba ma'ana itikadinsa kyakkyawa wanda yake tsakaninsa da Allah bai taɓu ba har komai nashi ya ƙare saura iyalinsa iyalin su ma suka tafi Allah tabaraka wata'ala ya faɗo da jarrabawa ya jeho jarrabawa a cikinsu su ma suka halaka matarsa kaɗai ta rage amma itikadinsa tsakaninsa da Allah yana nan daram bai girgiza ba kuma yana nan cikin hali sai lafiya ta kasa sai da ya zamo ya yi shekaru cikin rashin lafiya kamar yadda muka ji jiya rashin lafiya babu inda ba miki a jikin annabi ayuba ko ina ruwa yake ko ina watan watan miyaku ne ya kai naman jikinsa na tulɓewa yana zubewa naman jikinsa yana tulɓewa yana zuganyewa yana zubewa annabi ayuba amma zuciyar tana nan rataye da Allah zuciyar na nan rataye da Allah harshen na nan sharaf da ambaton Allah saboda dama ce Allah ta'ala ya ce zan jarrabe shi a komai amma zuciyarsa ba zan ba ba zan ba shedan dama akai ba ba zan ba shedan dama akan harshensa ba don haka harshensa da zuciyarsa tana nan daraf to haka dai haka dai to ana nan kamar yadda muka ji wasu shamatatul ada shine annabi ayyuba ya sa shi gaugawar roƙon Allah ya roƙi Allah saboda wasu, wasu daga zuwa daga banu Isra'ila sun taho su wuce suka gan shi gefen bola, gefen juji suka ce kai wannan diye da aka yi akwai wani zunubin da yawa Allah Allah ya masa haka. Annabin Allah fa, amma suka ce akwai wani zunubin da yawa Allah Allah ya masa haka, to wannan magana da ya je ce Allah, Allah ka sani. wannan jarrabawa ce kai man ba don wani laifi da na maka ba Allah ka sani to wannan abun ne shamatatul ada ce wadda auliya'ullahi ba su shamatatul ada eh ma'ana shamatatul ada dariya ketan makiya dariya ketan makiya to wannan shine dai dalilin da yasa annabi ayyubu ya roki Allah tabaraka wa ta'ala yace anni massani yadurru anta arhamur rahimi an ji saboda ladabi bai ma ce a yaye masa ba sai ya ce Allah durrun rashin lafiya ta shafe ni wani ya ce anni massani shaytanu bi nusubin wa azab shaytan ya taba ni bi nusubin da wahala wa azabin da azabtarwa lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce anni massani yadurru anta arhamur rahimin fastajabna lahu Allah ta'ala ce fastajabna sai muka amsa lahu ga annabi ayyuba alaihi salam fastajabna yana da ma'anar fa'ajabnahu fa'ajabnahu muka amsa masa shine ma'anar fastajabna muka amsa lahu ga annabi ayyuba Allah tabaraka wa ta'ala alima ma fi dhimni hadha al-kalam min ash-shakwa annabi ayyuba Allah ya san abin da ke kunshe cikin wannan magana ta anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin Allah tabaraka wa ta'ala masanin boye da bayyane ya san abin da zancen annabi ayyuba ya kumsa annabi ayyuba yana neman a yayi masa ne shine to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace fa kashafna ma bihi min durrin sai muka yaye masa ma bihi min durrin abin da ke tare da shi min durrin na wannan cuta da muka jarrabe shi da ita take Allah tabaraka wa ta'ala aiko mala'ika jibrilu yace urkud birjlika hadha mubtasalun baridun wa sharab yace ka bugi kasa ka bugi kasa yana bugun kasa ne yana kwancin sai ya bugi kasa yana bugun kasa sai ga ruwa bulbulu aka ce ya bulbulo nau'i biyu da ruwa mai zafi da mai sanyi mai sanyin shine zai sha zai tafiyar da duk cutar da ke ciki mai ɗumin kuma ya yi wanka da shi ya tafiyar da duk cutar da ke waje to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya masa kuma cikin lokaci guda ba wata jinya kuma aka sake sabuwa ba a tun da an bashi magani yanzu a rika sha safe da yamma safe da yamma ba shi bane saboda kudura ce ta ubangiji kudura ce ta ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ta kewarkar da shi ba maganar safe da yamma ko kaza ko kaza a'a take annabi ayyuba ya warke anan malamai suka ce akwai wata hakika wadda za a lura da ita anan anan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa watan annabi ayyuba alaihi salamu ya ce watan anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin a zahirinsa koko anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab zahirinsa kamar ya kai ƙara kamar ya yi raki kamar ya kai ƙara to kuma can Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab kaga can Allah na nuna ya kai ƙara nan kuma yana nuna ƙarfin haƙurinsa to ana jin waɗannan maganganu guda biyu ba sa karo da juna to shine malamai suka ce lallai akwai bukatar warwara inda annabi ayyuba ya ce anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin da inda ya ce anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adab nan duka kai ƙara ne amma ga Allah shi kai ƙara ga Allah ba a taɓa kiran shi raki ba ba raki bane kar a ce to nan an ce yayi raki nan kuma an ce inna wajadnahu sabiran kamar ana jin babu warwarewar juna aka ce ba warware juna can dai kai karan da ya yi in ka ji an ce raki to an kai kara ga halitta amma in dai ga Allah ne to baraki ba ne ai an kai kara inda ya dace a kai ne don haka baraki ba ne don haka annabi yaqubu yake ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ke ina kai karar bakin ciki na da damuwa ta zuwa ga Allah don haka kaga kai ƙara na bakin ciki da damuwa zuwa ga Allah ba raki ba don haka annabi ayyuba bai yi raki ba alaihi salamu saboda haka abu abdullahi al-qurtubi rahimahullah a wannan aya yace zancensa da yace anni masani yadurru lam yakun jaza'an bai zan mai raki ba ba raki bane li'anna Allah ta'ala qala inna wajadnahu sabira domin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya magance karkace yayi raki ya ce inna wajadnahu sabiran mun sano annabi ayyuba sabiran mai haƙuri ne inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa innahu awwab to Allah tabaraka wa ta'ala ya shaide shi don haka aka ce wal jaza'u fi shakwa ila al khalqi in kaji an ce an yi raki to an yi kai ƙara zuwa ga halitta amma kai ƙara ga mahalicci ba raki bane la ila Allah ta'ala eh addu'a ce yayi addu'a la yunafir rida addu'a ku ba ta korewar yadda don haka abinda annabi ayuba ma yayi addu'a ce yayi al-imam al-thalibi yace naji daga malaman mu abul qasim ibnu watan habib yana cewa wata rana a wata fada an haɗu fada wani sarki manya-manyan malamai masu ji da kansu sai ana jeho irin tambayoyi masu iskali masu rikitarwa sai aka jeho mai tambaya aka ce algata malam me za ka ce cikin faɗar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab sannan kuma nan ya ce subhanahu wa ta'ala watan anni maksani ya zurru wa anta arhamur rahimin ana ganin baraki bane yayi kuma nan an ce an same shi mai hakuri ya za ka haɗe a tsakanin waɗannan maganganu guda biyu to shine wannan malamin inji al-imam al-thalibi sai yake cewa ai laysa hadha shikaya wannan ba kai ƙara bane ba kai ƙara bane wa inna ma kana du'a addu'a ce annabi ayyuba yi baraki yayi ba addu'a ce yayi ita kuma addu'a kowane hali ana yin ta domin Allah na son addu'a jiya da kake cikin jin daɗi ka yi addu'a jiya da kake cikin wahala ka yi addu'a don haka ya ce ba ku lura da abin da ke gaba cewa fasta jabna lahu kaga addu'a ce ba kai ƙara ba fasta jabna lahu sai muka amsa ma addu'arsa kaga addu'a ce yayi ba kai ƙara ba balle a ce yayi raki saboda haka wannan yana daga abubuwan da ke da buƙatar warwara masu iskali kan mutum ya karanta nan kaza kuma ya je wani wuri ya karanta kaza ce to ya aka ce kaza to dole sai malamai sun shigo ciki sun warware iskalin da ke ciki saboda haka watan mafi girman annaba mafi girman wanda Allah ke jarrabawa watan su ne annabawa Allah tabaraka wa ta'ala yana girmama annabawa da jarraba su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa ashaddun nasi bala'an al'anbiya duk yadda aka ga annabi ayuba ya haɗu da jarrabawa to dama su mahallin jarrabawa ne su annabawa Allah ya fi jarraba su fiye da kowa yace ashaddun nasi bala'an mafi girma mafi tsananin jarrabawa a mutane kaf al'anbiya wa annabawa yace summa salihun sannan salihai sun mal'amsalu fal'amsalu daidai girmanka daidai jarrabawarka wajen Allah daidai girmanka wajen Allah daidai jarrabawar da Allah zai maka kuma kowa da irin jarrabawa da Allah zai mashi wani ba jarrabawar rashin lafiya Allah zai masa ba a jarrabawa ta wani bakin ciki Allah zai jarrabe shi da ita saboda matsayin da yake da shi a wajen Allah ba wai irin na annabi ayyuba ba e jarrabawa kashi kashi ce saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girman girman ka wajen Allah girman jarrabawa da Allah zai maka don saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk rashin lafiyar da yake ana lunka mai duk rashin lafiyar da yake shi sai an lunka masa in zai yi zazzabi zazzabin mutum biyu yake yi a wata riwaya zazzabin mutum biyu yake yi duk zafin zazzabin mutum to bai kai irin yadda manzon Allah yake ji ba lokacin zazzabi duk abin da zai yi na rashin lafiya ana lunka masa ne saboda matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ashaddu an-nasi bala'an 'ala al-anbiya thumma as-salihuna thumma al-amsalu fal-amsal kuma a wani hadisin kuma kamar da al-hafiz ibn kathir ya kawo yace yubtalal yubtalar rajulu ala qadri dinihi ana jarraban mutum gwargwadon rikonsa da addini matsayinsa da addini rikonsa ga addini daidai irin haka za a jarraba shi kowa in ya zama mai tsananin riko da addini to in fa za a jarrabe shi jarraba ita ma za ta yi tsanani saboda rikon shi da addini mai tsanani ne shine yubtalar rajulu ala hasabi dinihi ko ala qadri dinihi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin Allah tabaraka wa ta'ala ce fakashafna muka yayi wa annabi ayyuba ma bihi abin da yake tare da shi min durrin na rashin lafiyan nan wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum ba ya rasa iyalansa ba an ce yana da 'ya'ya bakwai an ce 'ya'ya uku sai gini bene sai ya faɗo musu gaba ɗaya suka mutu daga cikin jarraba da Allah ya masa to da Allah tabaraka wa ta'ala ya gama cin jarrabawa shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa atainahu muka mayan masa da ahalahu iyalansa auladahu ƴaƴansa azzukura waɗanda suke mazaje kullum dukkan su gabaki ɗaya muka dawo masa da su wal inas da kuma matayen ahyahumullahu Allah tabaraka wa ta'ala rayar da su suka dawo domin ita ce fasara wadda ta fi karɓuwa a wajen malaman tafsiri domin cewa wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum yana da fasara hudu wannan ita ce fasara ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya raya iyalan nasa su din ne dai ya sake dawo musu da rayuwa su din ne dai Allah ya sake dawo musu da rayuwa sannan kuma wa atahu mithlahum ma'ahum aka ce su bakwai ne ko su goma sha hudu mata bakwai maza bakwai to da Allah tabaraka ta'ala ya dawo da su sai suka rako sai wasu suka rako su da wasu suka rako su ma'ana din namiji ɗaya sai da wani namijin ya sake rako sai da aka sake haifa mashi wani namiji kaga sai da aka sake haifa mashi bayan an dawo mashi da bakwansa maza kuma aka sake dawo masa da bakwai maza bayan an dawo masa da bakwai ɗinsa ‘ya'yansa mata kuma kowace wata sai da ta rako ta sai da matarsa ta sake haihuwar wasu ‘ya'ya mata bakwai wasu haka suka ce shine ma'atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum aka ce wannan duk fi duniya wannan fasarar Abdullah ibn Mas'ud ne da Al-Hasan al-Basri da Qatada Abu Salih takan Abdullah ibn Abbas yace matarsa ta haifi ƴaƴa maza bakwai mata bakwai duk aka tada su bayan su mutu shine wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum aka tada su duk bayan sun mutu sannan ta sake haihuwar maza bakwai mata bakwai kaga wa mislahum ma'ahum kenan wa mislahum ma'ahum wasu bakwai bakwai irin su bayan waɗancan an tada su kuma aka sake ta sake haihuwar wasu bakwai bakwai wannan daga Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma zance na biyu aka ce jarrabawa ce Allah yayi ginin na faɗowa dama an ɗauke su ba kansu ya faɗo ba amma a nuna ma shaidan lallai ko ya tabbatar da gini ya faɗo ma iyalansu sun mutu kaf itikadinsa da Allah ba zai girgiza ba haƙurinsa yana nan daram saboda ya ciri tuta inna wajadnahu sabiran ko zai ciri tuta inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tayar da su dama fakar da su aka yi sai aka ta da su to kaga shine ma'anar wa atainahu watan iyahum muka ba muka ba shi su wa mithlahum ma'ahum fil akhirah sannan kuma muka lunka mai kwatankwacin su a lahira haka hishamu takan hasan basri yace zance na uku a watan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum wannan din lahira ne hakurin da yayi na ya rasa ƴaƴansa to mun ba shi lada hakurin kuma mun lunka mashi wannan alakira amma alakira amma wasu kuma suka ce watan wa'atahu ahalahu wa mithlahum fid dunya sannan kuma matarsa ta sake haihuwar irin su a duniya amma su waɗancan sun tafi amma an bashi ladar su a lafira shine wa atainahu ahalahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna zance na hudu atahu Allahu ahalahu wa mithlahum ma'ahum fil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya mai masa da iyalansa da kwatankwacinsu ko lunkinsu a lahira rahmatan minna wannan Allah ta'ala ce jijjin kai ne daga gare mu jijjin kai ne daga gare mu mana mun yi wannan jin kai ne wa zikira lil abidin kuma dan ya zamo wa'azi lil abidin ga masu ibada aka ce ma'anan wa zikira lil abidin domin duk wani wanda yake ya tare fadar Allah, duk wanda ya tare fadar Allah, to duk jarabawar da zai gani kai ya ɗauka Allah bai damu da shi ba ne, ko Allah ya wulakanta shi ne, in ya tuna Allah ya wa annabi ayyuba jarrabawa yana annabin Allah, Allah ya yi wa annabi ayyuba jarrabawa yana annabin Allah, to sai ya zamo wa'azi gare shi sai ya gano Allah ba wulakanta shi ya yi ba, balle watan ya ɗauka Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ya wulakanta shi ne to ga annabin Allah haka na ma waɗanda suke ganin annabi ayyuba laifi yayi wa Allah saboda haka Allah ya jarrabe shi sai Allah tabaraka wata'ala ya ce a'a wa zikra lil abidin wannan mun jarrabe shi domin zikira wa'azi lil abidin ga masu bauta ko zikira lil abidin ita jarrabawa ce ta zamo wa'azi sannan kuma a mayan mashi da lafiyarsa ya zamo wa'azi duk kowanne an ce wa zikira lil abidin domin ya zamo ja'alna fi zalika qudwatan domin ai koyi da annabi ayyuba li Allah ya zunna ahlul bala don waɗanda Allah ya jarrabe su da kowane irin jarrabawa ce kas su zaci cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya wulakanta su ne domin kuma ai koyi da annabi ayyuba a cikin haƙuri ala maqduratillah a bisa ƙaddarori na ubangiji wabtila'ihi li ibadihi da jarrabawoyinsa ga bayinsa bima ya sha'u da abin da ya so walahul hikmatul baligha fi zalik hikimar da ta sa Allah ya haka shi kadai ya santa girman sa ya isa na'am wadannuni wa zakariya na'am wa zakariya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haka na ma ka ambaci na'am wa isma'ila haka nan annabi isma'il ka ambaci annabi isma'ila a cikin wannan kissoshi na suratul anbiya dawa kuma wa Idrisa da annabi Idris ka ambaci annabi annabi Ismaila can an ambace shi a baya a surar da ta gabata ko surar da suka gabata an ambaci annabi Ismail wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا النبي إسماعيل أن أنبتش تنبايا haka nan ma annabi watan Idris in ambaci annabi Idris wa dhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya an ambace shi a cikin suratul Taha sannan wa zal kifli ka ambaci zal kifli zal kifli sai aka jero shi aka sanyo shi cikin jeran annabawa da haka wasu suka ce annabi ne zal kifli annabi ne me yasa ya zama annabi jero shi cikin zane na tawagar annabawa shine yasa ya zamo annabi wasu kuma suka ce zalkifilu wani sarki ne amma shi abin da yasa aka kira shi zalkifil watan saboda tsayawarsa da lamun cewarsa ya tsaya bai yadda da ayi zalunci ga annabawa ba na lokacinsa to saboda haka ne sai aka kira shi zalkifil wanda ya lamunce shine ma na zalkifili to shine Allah tabaraka wa ta'ala mana ya tsaya ya lamunce wa annabawa aka ce ya dauki dawainiyar annabawa da yawa don haka ake kira shi zalkifli akwai dai maganganu da yawa akan zalkifli wa isma'ila wa idris wa zalkifl kullum min as-sabirin kowanne daga cikin su min as-sabirin yana daga cikin waɗanda muka ba hakuri ba annabi ayyuba kadai bane a annabi ayyuba Allah ya waro wannan watan sifa ce daga sifofin da Allah ya bashi sai ya ciri tuta da ita sai Allah ta'ala ya ce masa inna wajadnahu sabiran amma kullun kowanne daga cikin waɗannan annabawa annabi Isma'ilu a tuna dai annabi Isma'ilu shine fa wanda a mahaifinsa annabi Ibrahimu ya kwantar da shi zai yanka ya bashi labari yace na gani ina yanka ka ya bunayya inni ara fil manami anni adhahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين yace ya ɗana na ganka fa cikin mafarki ina yanka ka mu kuma mafarkin annabawa gaskiya ne ya ka gani me ra'ayinka ya je shawara da uwar ita ma ta ce ba Allah ya ce ka yanka ba ai ka yanka shi kawai shikenan saboda tsananin gaskata Allah da ya taho ya kwantar da shi falamma aslama وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الله تبارك وتعالى مي جنجنا يجي إبراهيم كاغزغة مفركي كاغزغة الله shine ma'anan ka gazgata mafarki shi kuma ya ce ya abati almatumar har cewa yake rufe ido na baba in kana gani ido na ba za ka iya yanka ni ba za ka rufe ido na ka daina gani na don ka samu damar yadda za ka yanka ni lafiya lau ji wannan haƙuri don haka yace satajiduni insha Allah minas sabirin don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce kullun kowanne daga cikin waɗannan minas sabirin yana daga cikin masu haƙuri haka shi ma annabi Idris din haka shi ma zalkifli din kullun minas salih kullun minas sabirin wa adkhallahum fi rahmatina innahum minas salihin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa adkhallahum dukkan su mun shigar da su fi rahmatina a cikin rahamanmu aka ce aljanna a cikin rahamanmu aka ce annabta a cikin rahamanmu aka ce tsintsar rahama daga ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ake ce ma shine ma'anar wannan wa adkallahu fi rahmatina innahum haqiqa su min salihin suna daga cikin nagartattun bayin Allah suna daga cikin nagartattun bayin Allah wa dhannuni lokaci alhamdulillah alhamdulillah dama za mu taɓa wannan tafsiri sannan kuma abinda muke da shi na bayanuna za mu ci gaba da shi kamar dai da muka ɗoro bayani a jiya lokaci ya yi mana ba mu samu mun iyar ba saboda bayanin faɗi gare shi lokaci ɗaya ba zai bayar a gabatar da duk abin da ake so a gabatar ba abin da ya shafi mas'alan nan ce ta mujassima wasu masu mugunyar aƙida karkatatta waɗanda aƙidarsu ta saba ma aƙida ahlus sunnati wal jama'a ta saba ma aƙida ahlus sunna wal jama'a waɗanda ke mai da Allah jiki kuma sai sun ma Allah muhalli to wannan qadiya ita ce muke kanta abinda yasa qadiya ce wadda ba za a shiru kanta ba domin ba zai yiwu ba wasu waɗanda suke khawarij na wannan al'umma su riƙa zare takobi akan salafu na al'ummar da suka gabata yanzu a ce magabatanmu waɗanda gare su muka samu addini gare su muka samu addini su suka yi wa addini hidimar da ba wanda ya yi addini wannan hidima a ce yau ana zare harshe da kafirta su ana cewa mai tafwili kafiri ne masu tafwidi kafirai ne tafwidi kafirci ne abinda ake ce mai tafwidi Allah shi ya san abin da yake nufi da kaza da ya ce kaza shi ya san abin da yake nufi da kaza wai wannan tafridin kafirci to ya za a yi a shiru haka kuma malaman duniya gaba ɗaɗinsu in ka ce malaman duniya kaf ba kai ƙarya ba kamar yadda na ce insha Allah za mu jero ƙa'imarsu sama da malami ɗari in lokaci ya bamu za mu ji dukkansu sun kore a wa Allah makani a ma Allah bigire a wa Allah jiha dukkansu sun kore wannan to saboda haka kaga ba zai yi mu shiru muna jin ana kafirta waɗannan ayyimma ana kafirta su aqidar su kuma wadda ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa imma tafwid wa imma ta'wil shekaran jiya jiya muka ji fa al imam an-nawawi na faɗi wannan hadisi na jariya yana nan magana kuma sai da muka buɗe sahihu muslim amma saboda rashin kunya ta zamo cikin jinin wasu ba su kallon wannan magana ai wallahi da za su kalli wannan a ce imamun nawawi ya ce cikin sharhin sahihu muslim duk yadda ka taso za ka yi lakwas inda kana ganin wannan aƙidar kafirci ce kamata ya yi ka gano shin wai bacci take magagi ne maye ne wani maye ka sha ya sa ka bugu kake faɗin wannan magana dan dai ba zai yiwu ba irin imamun nawawi irin imamun qurtubi irin al-hafiz ibn hajar irin su al-imam at-tabari irin su irin su waɗanda za mu ji yanzu a ce dukkan su batattu ne kafirai ne mushrike ne don Allah wace duniya ce muke cikinta to saboda haka malamai waɗanda na da da na yanzu tun daga kan sahabbai waɗanda suka kore yi wa Allah jiha suka kore yi wa Allah jiha suna nan birjik sai dai abinda lokaci kawai ya baya aka zakalo amma yana nan rubuce cikin littattafai zan fara da watan babu madinatul ilmi sayyidina ali ibn abi talib karrama Allah wajhahu wa radiya anhu abinda yake cewa kana Allah wala makana Allah na nan tun ba wuri Allah na nan tun ba wuri wa huwa al'ana ala ma alaihi kana yana nan yadda yake ba canji kafin halittar wuri da bayan halittar wuri ba canji me bukatar Allah da wuri daga wannan magana ai kaji mun ji yace ai ai menene bukatar wuri menene bukatar Allah da wuri Allah bai da bukata da wuri at-tabi'ul jalil tabi'i mai girma shine Ali Zainul Abidin daga cikin jikokin sayyidina Ali din dai kuma kaka daga cikin kakannin shurafa Ali Zainul Abidin abinda yake cewa antallahu yana ma Allah kirari yana antallahu allazi la yahwika makanun Allah kai ne wanda bigire bai taro ka ba a yi ma makani a ce ga ka wuri kaza ko kana sama a ittihafu sadatil muttaqin sharhin watan ihya'u ulumuddin sharhin ihya'u ulumuddin ittihafu sadatil muttaqin juz'i na hudu shafi na ɗari uku da tamanin al'imamu shafi'i a cikin ayyimma al'imamu shafi'i abinda yake cewa yanzu don Allah abu ne mai sauƙi a ce duk wanda ya kore ma Allah bigire kafiri ne mushriki ne abu ne mai sauƙi a rataya wa sayyidina Ali wannan magana abu ne mai sauƙi a rataya wa sayyidina Ali Ali Zainul Abidin wannan magana to al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i radiyallahu anhu abinda yake cewa innahu ta'ala kana wala makana Allah fa yana nan tun ba wuri dan ka san wadatuwar ubangiji ga barin wuri ya wadatu ga barin wuri faka laqal makana daga baya sai ya halicci wuri wa huwa ala sifatihi al-azaliyya yana nan kan sifan nan tashi ta azal mara farko kama kana qabla khalqihi al-makana kamar yadda yake kafin ya halicci yana nan bayan halicci ba canji la yajuzu alaihi taghayyuru fi zatihi canji a zatin Allah ko tabdili jirkitawa a zatin Allah bai yi ba a ce yanzu ya halicci sama don haka ya koma sama kamar yadda kana waje baka da gida yanzu kayi gida ka koma cikin gidan a subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake gabarin wannan yadda yake yana nan kafin ya halicci sama kuma yana nan haka na bayan halicci sama wannan maganar al-imam shafi'i ce radiyallahu ta'ala anhu la yajuzu alayhi at-taghayyuru fi zatihi wala at-tabdilu fi sifatihi adiba ittihafu sadati al-muttaqin har yanzu dai na na sharhin ihya ulumuddin watan juz'i na biyu shi kuma shafi na 24 abul hasan al-ash'ari abul hasan al-ash'ari shine na hudu yace kana allah wala makana allah fana nan tun ba wuri fakalak al-arsha wal kursiyya ya halicci al-arshi da kursi wa lam yahtaji ila makanin bayan halicce su bai bukatu zuwa bigire ba bai bukatu zuwa wuri ba wa huwa ba'da khalqil makani kama kana qabla khalqihi yana nan kamar yadda yake kafin halittar wuri yana nan kuma yadda yake bayan ya halicci wuri yace bila makanin ومن غير احتياج الى الارش والكرسي ba tare da bukatuwa zuwa ga al'arshi da kursi ba kadiba tabyinu kadhibil muftari fi ma nusiba ila al-imam abi al-hasan al-ash'ari na al-hafiz ibn asakir al-hafiz ibn asakir bari in sake maimaita sunan littafin tabyinu kadhibil muftari yana bayyanar da karerayin makaryata da suka yi akan abul hasan al-ash'ari sai ibn asakir yayi littafin تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري نا الحافظ ابن أساكرة واتن كذيبا شافي نتري دهمسين دار الكتاب نبيروت نتحقيق محمد زاهد الكوثري شيني نسحة كتاوة نسحة تا نفدا don haka in kana son wannan shafin ka dibi nusha ta darul kitab na beirut na ta haƙiƙin Sheikh Muhammad Zahid al-Kautsari to shine sannan al-Imam al-Tahawi al-Imam al-Tahawi al-Imam al-Tahawi wannan fa malamai ne waɗanda ɗaliban ilimi malamai da ammawa ma sun san su wane ne malaman da muke faɗa al-Imam al-Tahawi abinda yake faɗa al-Imam al-Tahawi a cikin matnu aqidat al-Tahawiya yace wa ta'ala ay Allahu تعالى الله عن الحدود والغايات Allah ya ya ya ya ya ya ɗaukaka gabarin hududi iyaka hududi iyaka kaga yanzu masallacin nan mu iya waɗanda ke cikin masallacin nan saboda muna da iyaka masallacin nan ya kewaye da mu to Allah ba a yi mai iyaka ba a yi ma Allah iyaka walgayati ka tuna karatun jiya ya ce a ina a wace aya ko sura a wani- a wace sunna aka ce Allah bai da iyaka bai da haddi an tuna maganar ibnu taymiya ta jiya to kaji abinda al-imamu tsahawi yake cewa ta'ala ta'ala Allahu anil hududi wal gayati wal arkani wal a'dai kasan kuma jiya ya ce waye ce Allah ba murakkabi bane a wace aya ko wani a wace sunna duka mun karanta jiya yace Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka gabarin rukuni ko gaɓoɓi ko adwatu la tahawihi al-jihatu sittu jihohi shida gabas, yamma, kudu, arewa, sama, ƙasa ba su kewayewa da Allah. Kasairul Mubtadi'at, Kadiba, Matnu Tsahawiya, shafi na ashirin. Wannan shi ne malami na biyar cikin malaman da suka kore aiwa Allah bigire. Sai na shida al'imamu Zajjaj. Al'imamu Zajjaj ya ce, Wallahu ta'ala ala kulli shay'in ta'ala, watan Allah tabaraka wa ta'ala, ma'ana ta'ala alin ala kulli shay madaukaki ne a bisa dukkan komi walaysa almuradu bil ulwi irtifa'ul mahalli in an ce Allah ya daukaka akan kome ba ana nufin ya daukaka a mahalli bane mahalli ya koru ga Allah anna Allah ta'ala yajillu anil mahalli Allah ya daukaka ya buwaya gabarin ka kwatanta shi da mahalli bigire don haka sama mahalli ce al'arshi mahalli ne ya koru a ce Allah na can zaune dangalgal wannan aƙida aƙida ce taɓata kuma ta karkata wa inna mal uluwu uluwu sha'ani abinda al-imamu zajjaji yake cewa ka san daga cikin malaman tafsiri ana cewa qala zajjaji al-imamu zajjaji ya ce to abinda yace inna mal uluwu uluwu sha'ani abinda ake nufi ɗaukaka ta sha'ani da girma wartifa'us sultani da ɗaukakan mulki da sarauta shi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kadiba tafsiru asma'illahi al-husna na al-imam zajjaj tafsiru asma'illahi al-husna na al-imam zajjaj kaji na shida kenan sai na bakwai al-imam ibn jarir al-tabari daga malaman da suka ce ba a yi ma Allah digire ma'ana sun kore yi wa Allah digire akwai al-imam al-tabari daidai tafsirin fadar Allah wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi kasan suna kafa wannan hujja cewa gashi ma Allah ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi ai yana can sama sai aka ce to ka kare to ina wa inna fawqahum qahirun su ma wa inna fawqahum qahirun suna su ma suna can sama tare da Allah abadu Allah qala yace fa huwa fawqahum bi qahrihi abinda imamu Ib- ibnu jarir at-tabari yace hu- fa huwa fawqahum Allah na birbishinsu ba da mahalli ba bi ƙahari, da ƙahariyarsa, da rinjayensa, iyahum gare su, wahum dunahu suna ƙasan Ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen iko. Allah tabaraka wa ta'ala ikon sana sama da komi, sanabar- sama da kowa, ya ce shi ne, faj'ala rahimahullahu ta'ala fauƙiyyatahu fauƙiyyata, watan fauƙiyya, watan fauƙiyya ce wadda take ta ɗaukaka ta ƙahariya la fauƙiya su makani ba fauƙiya ce ta makani ba sannan har wa al-imamu tsabari abinda yake cewa a cikin tafsirinsa dai yana tawilin ɗaukakar ubangiji akan al'arshi wa nafiyan yana mai kore zama da tattara akan al'arshi a ce ya zauna dangalgal ko ya zauna daram akan al'arshi yana kore wannan sai ce ala alaiha a fatani Allah tabaraka wa ta'ala ala ya ɗaukaka alaiha akan al'arshin ne uluwa mulkin wa sultanin la uluwan tiƙalin wa zawalin a ƙara fahimtar wannan imamu ɗabari ya ce ala alaiha Allah ya ɗaukaka a kanta uluwa mulkin uluwa ɗaukakar mulki wa sultanin da sarauta la uluwan tiƙalin wa zawalin ba irin ɗaukaka ce ta bigire ba kana iya hawa kana iya sauka ita ce ita ce ɗaukaka ta bigire abin da ya faɗa kenan kadiba watan ah, ah, tafsirin ɗabari a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tis'in da biyu alƙabi iyal shine na takwas daga jerin malaman da suka kore yi wa Allah makani ko yi wa Allah jiha alqadi iyal abin da yake faɗa la khilafa kusan shi magana alqali iyal mun ta maimaita ta ya ce babu sabani tsakanin musulmi bainal musulmi na ƙa'iba gaba ɗai faƙihihim mallaman fiƙihunsu da muhaddisansu da mutakallimihim da nuzzarihim da muqallidihim anna zawahir alwarida bi zikrillahi ta'ala fi samai ka qawlihi ta'ala amintum man fi samai laysat ala zahiriha imam al-qadi ya ce duk wani lafazi wanda zahirinsa yake nuna Allah yana can sama don kakka ce baka gane ba sai ya ce kamar a amintun mafi sama ka san shi ne kurko to a amintun mafi sama to kamar ita ya ce to laisat ala zahiriha ba su kan zahirinsu bal muta'awwala inda jami'ihim ana tawilin su ne daga dukkan waɗannan ƙa'iba watan faƙihai da muhaddisai da mutakallimai da nuzzaru da sauransu ina kuma a ce waɗanda suke ce ba su yadda Allah na sama ba watan mushrikai ne ko waɗanda ke kore yi wa Allah jiha ko makami mushrikai ne ko kuma masu tawili mushrikai ne yau ma har masu tafwilin ba a bari ba an ce kuma kafirai ne domin tafwili a fawwala a ce wai Allah shi kaɗai ya abin da yake nufi wannan kafirci ne wal iyazu billah wannan kafirci ne wal iyazu billah to saboda haka ka dai ji abin da alƙadi iyali ya faɗa alƙadi iyali yana da cikin manya-manyan malaman duniya al'imamun nawawi al'imamun nawawi mai sharhin nawawi a wata shekul islam al'imamun nawawi wanda ke da sharhin sahihu muslim wanda ke da sharhul muhazzab ya yi wa muhazzab na al'imamun shirazi sharhi wajen mujalladi 26 shi ne ƙudubul auliya in nawawi ƙudubi ne ko aulitaka amma kuma kowa na nan riƙe da littafin shi wasu ba san ƙudubin ba ne amma in ka tambayi al'imamu sakawi sai ya faɗa maka cewa tarjama ya ta ƙudubul auliya in nawawi ƙudubul auliya in nawawi to al'imamun nawawi ina da kaji ake cewa arba'unan nawawi arba'unan nawawi ko annawawiyya duka to shi nawawi ɗin al'imamun nawawi abin da yake faɗa an san abin da ya ce maganarsa akan hadisul jariya yake cewa a hadis wannan hadal hadisu min hadisi sifati wa fiha mazhabani wannan hadisi na jariya yana daga cikin hadisu sifati waɗanda salafuna da mazhabi biyu a ciki mazhabi biyu a ciki yace mazhabin farko al-imanu bihi ai imani da shi min ghairi khawdin fi ma'anahu karka kutsa cikin ma'anarsa balle ka ce jalasa ko istaqarra ko ko julusun haqiqiyyun duk a'a yace a'a min gairi khawdin fi ma'anahu ma'atiqadi anna Allah ta'ala laysa kamislihi shay'un wa tanzihihi an simatil makhluqat yace watan yin imani da irin wannan hadisi da mai matara kama da shi ba tare da ka kutsa cikin ma'anarsa ba tare da itiƙadin Allah tabaraka wa ta'ala bai kama da komi, komi bai kama da Allah, da kuma wa ma'atan zihihi kenan, haɗafi ne, tare da tsarkake shi an simatil makhlukati gabarin sifar halitta. Yau don Allah ya ce sani na biyu tawiluhu yin tawilin shi ba bukata sai mun faɗi tawilin. Mun jiya duk wanda ya koma hadisul jariya zai ji tawilin da al'imamun nawawi ya yi akan hadisul jariya. to yau khawariju na wannan zamanin sun bugi kirji sun ce da mai tafwili da mai tawili dukkan su kafirai ne da tafwili da tawili duk kafirci ne wal iyazu billah kaga kenan suna tarkata ayyimma na addini gaba da salaful umma gaba su tarkata su jefa su a kwandon kafirci don Allah zai yi aishiru a kyale su ba zai yi ba to wannan kenan ya ce, In ka kora saboda lokaci, za ka ji har abinda abinda ya faɗa kan tawilin, to ba shi ba, to sai na goma daga cikin waɗanda suka kore a yi wa Allah jiha Ibnu Hibbana. Ibnu Hibbana, wannan na mai sahihu Ibnu Hibbana, wanda kake jin ana cewa rawa Ibnu Hibbana, Ibnu Hibbana ya ruwaito shi, Ibnu Hibbana ya ruwaito shi, to Ibnu Hibbana ɗin, abinda yake cewa alhamdulillahi ladhi a cikin muqaddimar sa fa a cikin muqaddimar sa a diba lokaci sosai a cikin muqaddimar sa yana alhamdulillahi ladhi laysa lahu haddun mahdudun godiya ta tabbata ga Allah laysa lahu haddun ibnu hibban ya ce Allah bai da haddi ba ai mahalla saboda halitta ake mahaddi halitta ake haddi Allah ba halitta bane don haka ko aya ba ta faɗi ba laysa kamislihi shay'un kadai amsa ce don haka yake cewa alhamdulillahi alladhi laysa lahu haddun mahdudun yace fa yahtawiya wala lahu ajalun ma'dudun yace fa yafna wala yahidu bihi jawami'ul makani wala yashtamilu alayhi tawaturuz zaman kadiba cikin muqaddimar sata astiqatu yana da astiqatu mujalladi biyar astiqat na ibnu hibbana kadiba muqaddimarsa juz'in farko shahin farko muqaddimarsa alhamdulillahi alladhi laysa lahu haddun mahdudun watan godiya ta tabbata ga ubangijin da bai da iyaka kuma bai da balle ta tara wuri guda kuma bai da ajali abin lissafawa balle a cikin ajalin ya kare ya kare subhanahu wata'ala yace bigire bai tarowa da Allah zamani bai tattaro Allah tabaraka wa ta'ala balle a ce akwai lokacin da ba shi kuma za a yi lokacin da babu shi subhanahu wa ta'ala azali ne abadi ne bai da alaka da zamani sannan kuma ya ya wadatu ga barin bukata ta wuri ibnu hazmin al-andalusi shi an nasha daya wannan kadiba watan kuma ga wata magana shi sabuwa kuma bancin kitabu siqat kadiba kuma littafin shi al-ihsan bi tartib ibn hibban wanda ake ce sahih ibn hibban to littafin shi na yace kana Allahu wala zamana wala makana Allah na nan tun ba wuri ba lokaci tun ba wuri ba zamani kadiba shi kuma juz'i na takwas shafi na hudu to na sha ɗaya daga jerin malaman sunna ibn hazmin al-andalusi a cikin al-muhalla bil athar al-muhalla bil athar abinda yake cewa wa annahu ta'ala la fi makanin wala fi zamani Allah fa ba a cewa yana cikin wuri kaza balle ka ce yana can sama ko yana kan al'arshi wala fi zamanin ba a cewa yana cikin zamani kaza bal huwa ta'ala khaliqul azminati wal amkina Allah shi mahalicin wurare ne da zamanai don haka bai da bukata da wuri bai da bukata da zamani qala ta'ala ibnu hazm al-andalusi yace khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komi faƙaddarahu takdiran ya gwargwada shi gwargwadawa ya mai iyaka wa qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce yana faɗin fa hujjojinsa ne a alqur'ani na cewa Allah bai da iyaka ko bai da bukata da wuri bai da bukata da zamani yace khalaqas samawati wal arda wama bainahuma ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su yace waz zaman wal makan ya halicci zamani ya halicci bigire kowa zamanu wal makanu makhluqani mubtada ne da labari da zamani da wuri halitta Allah ce kad kana ta'ala dunaha Allah na nan tun ba wuri Allah na nan tun ba zamani wal makanu innama huwa lil ajsami jikkuna ke bukatar wuri jiki ke bukatar wuri Allah ba jiki bane kaji ibnu hazmin al-andalusi yana cewa Allah ba jiki bane don haka bai da bukata da wuri wazzamanu innama huwa mudda in an ce zamani iyaka ake nufi da zamani to kullu sakinin watan innama huwa muddatu kulli sakin shi zamani iyaka ne na duk wanda ke zaune kaga masu zama suke da bukatar zamani au mutaharrikun ko wanda ke motsi au mahamulun ko wanda ake dauke da shi fi sakinin wanda ke watan dauke fi sakinin cikin ko abin da yake watan a cikin zama ma'ana mai zama shi ke bukata da wuri ko mutaharriki wa kullu haza duk wannan da motsin da bigiran da cewa yana zaunan mubadun an anillahi azza wa jalla abin nisantawa ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kadiba al-muhalla bil athar juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da hudu al'imamu shaɗibi ɗari na sha biyu kenan al'imamu shaɗibi lokaci ya yi? alhamdulillah bismillah ya akwai sabon alhamdulillah akwai sabon da ya
alhamdulillahi wanda suka aiko da neman addu'o'i ubangiji Allah ya biya musu bukatun sun alkhairi wanda yake cikin wani matsanancin hali wasu sun yi garkuwa da shi ubangiji Allah ya fitar da shi Allah ya ba shi mafita Allah ya ba shi mafita Allah ya kare masa rayuwarsa Allah ya kare masa lafiyarsa ubangiji Allah ya dawo da shi cikin iyalansa da ƴan uwansa alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya mana maganin waɗannan miyagu Allah ya mana maganin waɗannan miyagu Allah ya mana maganin waɗannan miyagu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka tsaya ma al'umma Allah ka tunkuɗe ma al'umma Allah ka yaye ma al'umma wannan musiba Allah ka yaye ma al'umma wannan bala'i alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan nasihar da aka nemi a yi duk da babu lokaci dai kamar yadda aka yi wancan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara rayuwa tun da ya halitta ya tsara rayuwa zamantakewa ta aure tsakanin namiji da mace ne don haka duk wanda ya canza daga tsarin Allah tabaraka wa ta'ala bi tafarkin shedan dama shedan radda yayi fito na fito da ubangi tabaraka wa ta'ala akan annabi Adamu ya ce zan bi su sai na halakar da su sai na sa sun yi kaza har ya kai wala yugayyirun na khalqallah sai sun canza halitta Allah to don haka yin wannan fasikanci na liwadi canza halitta Allah ne yin wannan fasikanci na madigo canza halitta Allah ne domin Allah tabaraka wata'ala bai sanya rayuwa ba a tsakanin irin ta jin daɗi da kuma auratayya tsakanin mace da mace Allah bai sanya wannan ba ko kadan don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci mata masu irin wannan yadda ya la'anci maza masu irin wannan mugun aiki haka ya la'anci mata masu irin wannan su tuna rayuwa ce ta duniya su tuna rayuwa ce ta duniya waɗanda suke yi domin masha a kawai su tuna rayuwar duniya ƙanƙanuwa ce yanzu yanzu ana iya buga ƙararrawa gaba ɗaya ma alƙiyama ta tsayu yanzu yanzu in alƙiyama ba ta tsayu ba shi ta mutum ta tsayu yanzu sai mutum ta tsayu an saba ganin yanzu yanzu mutum yana lafiya lau amma Allah ya kira shi to dan me mutum ba zai yi tunanin shiryawa da Allah ba kullum in kuma yana yi ne don neman abin duniya ai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul mata'ud dunya qalil dan jin dadin duniya dan kankani ne dan jin dadin duniya dan kankani wanda ga wasu nan sun same shi da yawa ba rabuwa suka yi da Allah ba kuma cikin kyaftawa sun bashi sun koma ga Allah sun bashi sun koma ga Allah in dukiya ce sun ban mu wasu in jin daɗi ne sun ban mu wasu to saboda haka mutum ya ji tsoron Allah don neman abin duniya don neman wani matsayi don neman wani abu kada mutum ya yadda ya rabu da Allah a maza kada mutum ya yadda ya rabu da Allah a mata don neman jin daɗin duniya ko don neman wata bukata ta duniya ko kuma wani abun da ya kama da haka da ƙarshe ma a mutu ba imani domin duk wanda ke haka za ka ga ya ɗauki hanya ta tsafi ma'anan tsafi wannan abin ko liwaɗin ne ko maɗigon ne za a ɗauke shi wata hanya ce ta neman ko dukiya ko mulki ko buwaya ko suna ko wani abu sai ya zamo ya canfa wannan aikin don haka ya mai da wannan aikin ya zama shirka gare shi to kaga an hasarar duniya kuma an yi hasarar lahira sannan abubuwan da Allah zai kawo a duniyan ma na jarrabawai ba su da iyaka saboda haka a ji tsoron Allah a koma ga Allah a ji tsoron Allah a koma ga Allah Allah ya kiyashe mu sannan sannan kuma fasikanci na ‘yan mata waɗanda suke na zinace-zinace duka waɗannan abubuwa magana guda ce in aka ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai kare ka zai tsaya maka zai zamo gatanka Allah tabaraka wata akwai wata wadda take mazinaciya ce amma sai ga ta ana zuwa ba da zakka ko sadaka sai aka dauka sai aka bata da aka dauka aka bata sai ana cewa Allah sarki sadakan nan ko zakkan nan da ake ba mutanen kirki yau har mazinaciya aka bata sai aka ce ai an yi ne watan wanda ya shi bai sani ba amma kuma wannan sadakar da ya bata ya zamo dalilin shiriyarta ta gano ashe Allah na azurta mutum ko bai yi zina ba. Me yasa take zina don ta nemi kuɗi, don ta samu wani abu, to ai Allah na ba da irin wannan abin da take nema ko ba ta yi zina ba. ma'ana sai ya zama dalili gare ta ya zama wa'azi gare ta yana nan a sahihul bukhari in karanta shi saboda haka a ji tsoron Allah yan mata kuma iyaye su sa ido iyaye su sa ido in an ce yan mata dole mace budurwa tana da iyaye ba zaman kanta take ba to ya akai har iyayenta ba su san inda take tafiya ba ko da yini balle kwana ko da yini a ce iyayenta ba su san inda suke zuwa ba to waɗannan iyaye tir da su sun wulakanta amanar da Allah ya ba su don haka su ma su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah Allah zai tsaye da su gabansa ya tambaye su ina amanar da ya ba su wajibi ne Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa yayi iyakan yin sa abinda yafi karfin ka kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kallafa maka abu ba sai abin da kake iyawa amma kai iyayinka domin Allah tabaraka wa ta'ala ce ku anfusakum wa ahlikum nara da Allah ya ce ku kare kanku daga shiga wuta ba ku kadai ba wa ahlikum da iyalanku kaga cewa lallai iyalanka suna kan tafarki na shirya wannan Allah ya dora maka wannan Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu Allah ya tsaya mana alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين